الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki da ya sare mana haɗuwa a wannan safiya safiyar juma'a sha biyu ga watan rajab a shekara ta 1439 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne a talatin daidai ga watan uku a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin milaniya haka ne ko? a cikin ikon Allah a yau insha Allah ta'ala kamar da muka yi alkawarin cewa za mu fara littafin risala ta ibn abi zaidin alƙairawani to insha Allah ta'ala yau ne za mu fara wani littafi ka san littafin risala daga an ambace shi bai zama baƙo ba abun kowa kuma da wahala ka bi gidan da babu risala daga an ce risala dai kila ko a larabci wani bai taɓa jin an ce risala ba in ji an ce risala to wannan abin ake nufi kenan da wannan littafi ko ce wannan littafi ake ishara zuwa gare shi wannan littafi babban littafi ne a mazhabar malikiya a karatun matsaloli da suka shafi fikihun sanin addinin musulunci duk da malamin ya fara littafin da wata mukaddima wadda Allah ya mata albarka mukaddima ko shimfiɗa ko babin farko da ya yi shi dangane da abin da ya shafi aƙida aƙida ana nufin abin da ya shafi imani da ya wajaba mutum ya ƙudurta a zuciyarsa wanda ya sanya suna babu ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة kunga shi ma kira shi ta'taqiduhu daga lafazin aqida haka lafazin aqida ba lafazi ne ba ko ba to wannan littafi wannan bangare din duk da ba shi za mu fara ba yana cikin manya-manyan abubuwan da aka yaba wa wannan mai littafi a kansa na farko lura da abin da ya ambata a ciki na maganganu da dukkaninsu ba su saba ma ƙur'ani ko sunna ba babu matsala ɗaya da ta saba ma aƙidar ahalus sunna ko kalma ɗaya a cikin abin da wannan bawan Allah ya ambata yasa malamai suke yaba wa wannan littafi nasa kuma Allah dai ya masa albarka sosai duk mai sanya fahimci aƙidar ahalus sunna to karanta wannan babi ما تعتقده الأفئدة ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات to wannan bawan Allah da ya rubuta wannan littafi sunansa Abdullahi Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaidin Abu Zaidin din sunansa Abdurrahman al-Qayrawani tumin Qayrawani Qayrawani ake cewa ƙaɗin fataha ne da ita wannan wuri yana nan har yanzu haka ake kiransa a ƙasar tunisia tunis ta nan north africa ake cewa ko wannan bawan allah allah maɗauke masa baiwa ta ƙwaƙwalwa da kuma natsuwa bayan tarbiyyar da ya samu a gurin iyayensa kafin malamansa ya rubuta littafai da yawa kafin nan dai an haife shi a shekara ta ɗari uku da goma ɗari uku da goma ta hijira kunga ashe ya daɗe sosai can can can baya yake yanzu rabon mu a ko lokacin da rabon mu da lokacin haihuwarsa kun ga shekara dubu ɗaya da ɗari da wani abu haihuwarsa ga ake sa ana sa shi a cikin magabata na baya waɗanda ba su da nisa da sauran magabatan da ake koyi da su yana kusa sosai a shekarar da aka haife shi nan shekarar da aka da al'imamu tsabari kenan ya rasu imamu tsabari mai tafsiri shekarar da ya rasu shekarar aka haifi wannan shi kuma ban Allah ya rasu kuma a shekara ta 386 wannan shi ne daidai daga wasu bugun an sa da 89 kuskure eh littafin da na da bangon an sa 389 da shida shi ne daidai da riko da tamanin da shida kuma shi ma dai a can bayan yake wannan littafin da ya rubuta ya rubuta shi tun yana shekara goma sha bakwai shekararsa goma sha bakwai ya rubuta wannan risala da muke yi yan shekara goma sha bakwai yanzu in yanzu nan korarsa za ku ko ba kawai a ce da Allah tashi yara ko ya ce ya shigo cikin manya su can saboda baiwa da Allah ya musu da karatu ko da nan din ma da in yaro yana da wannan baiwar hakika ana girmama wasu ba wai ana wulakantawa bane to amma dai galibi irin inayar da iyaye suke ba 'ya'yansu da kulawa mu yanzu ba mu da irin wannan kamar ibnu taymiya shi a shekara goma sha bakwai ya fara fitawa ba karatu ba malamai na ariyar da suke duk suka haɗu suka ce wannan yaron ku ba shi dama ya fitawa shekara goma sha bakwai shi kuma a shekara goma sha bakwai wannan tsakanin su da ibn taymiya akwai shekaru wajen ɗari uku ko hudu ya riga ibn taymiya da yawa amma za ku ga abin da suke faɗa sai ga sun faɗi iri ɗaya don me saboda mashrab ɗin ɗaya ne inda ake tsotso ilimin guda ɗaya ne qur'ani da sunna sai ka ga mutum dama dangane da manhajin ahli sunna haka ɗabi'arsa take ba shi da alaƙa da bambancin gari abinda zaka je ana faɗa a nan dutse dangane da aƙidar ahli sunna in ka je maka haka zaka samu ka je bagdada haka zaka samu ka je indonesia haka zaka samu duk wanda zai buɗe baki ya magana saboda asalin wani iri ne guda ɗaya ne littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wani babban littafi da kusan malamai suna cewa shi ne ya takaita duk mazhabar maliki a cikin wani littafi sunan littafin annawadir wa ziyadat annawadir wa ziyadat babban littafi ne a yanzu ma akwai wajen mujalladi goma sha biyar nasa ya fito an buga shi ya lakasa mudawwana kuna jin mudawwana ta mazhabar malikiya ko kuna ji ana faɗin mu da wannan yawwa to duk hukuncin da ke ciki ya yi masa aiki ya takaita shi ta yadda in kana so ka san me yake cikin mu da wannan ka samu wani littafin to duk ka gama shi da kuma tantance menene daidai a mazhaba duk yayi kafin yi wannan risala akwai kisoshi da ake bayarwa akan su haka wasu mata ƙarya da ake faɗa dangane da yadda aka rubuta risala da sauransu ina ga duk ba sai mun tsaya kan wannan ba babban abu dai shine mu ji wannan bawan Allah yadda Allah madauki masa baiwa ta fahimta da kaifin hankali da shekarar da ya rasu da shekarar da aka haife shi wannan dai amfani mu yana da malamai da dama wanda dukkan su sun yaba masa su ibn labbat wurin su yi karatu kuma ya ɗauki tarbiyya daga iyayensa daga kuma malamansa abin da za a yaba wa mutum gurgudan abin da za a ce ana so malami ya samu donin bawan Allah ya samu na abin da ya shafi wato tarbiyyar rayuwa ma tsaya iya nan mu fara karanta muqaddima saboda darasin mu ba na awa ɗaya bane da na awa ɗaya ne wannan awa ɗayan bata isa a gama iya labarin wannan bawan Allah amma dai tunda albarka ake so a samu daga karanta wannan ilimi da wannan bawan Allah ya bashi ina ga sai mu fara daga shafi na biyu kenan ko in a bugun da ke hannuna ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه malam abu muhammad abdullahi bin abi zaidin alƙairawani nan sun sa alƙirawani sun sa kasara a ƙasan ƙafo shi yasa duk muka tashi da faɗin alƙirawani asalin garin yadda ake faɗa shi ne alƙairawani amma dai ya shahara bakin mutane alƙirawani amma fata ce daidai to wani bawan allah yana cewa الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته yabo da godiya su tabbata ga Allah alladhi ibtada al-insana wanda ya fari dan adam bi ni'matihi da ni'imarsa wa sawwarahu fil arhami kuma ya suranta shi ya gina halittarsa kenan fil arhami a cikin mahaifa kowa a cikin mahaifar wadda ta haife shi bi hikimatihi da hikimarsa da gwanancewarsa hikima ita ce gwanancewa ƙwarancewa zama cewa abinda aka yi ya zama wanda ya shine gwani da ba dama ka ci masa gyara yadda Allah suranta ɗan adam ba ka iya cin gyaran kowanne wuri da Allah ya halicci ɗan adam a kai ya sanya kowane abu da hikima hikima ita ce ka sa abu inda ya dace kuma ka san me zai je ya dawo ma'ana ka san sakamakon abin da ka yi kuma babu kuskure a ciki an yi hikima kenan shine ba hausa ke cewa gwani yawa wani lafazin gwani din nan shine ma'anar hikima ba za a ci masa gyara ba a kowanne abu na halittar Allah babu inda za a ci gyara a ce ina ma Allah kaza yayi saman nan ina ma ga yadda yake yadda dan adam din ne yake ina ma wuri kaza aka sa hancin ba nan inda yake ba ina ma idan rabawa biyu aka yi ɗaya a gaba ɗaya a baya duk abin da zaka faɗa ba aka yi daidai ba yadda Allah ya dan adam din to haka shine daidai haka awaki haka tumaki haka shanu duk yadda Allah ya su shine daidai ka duka ka duba kuma duk sauran halittu da Allah madaukaki yayi wa abrazahu kamar tunda nan yana magana akan dan adam wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa hankali da iya magana to kuma shi aka ɗora wa shari'a tunda Allah maɗauki ya faɗa inna arabna al'amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula amana ta la ilaha illallah amana ta ɗaukar shari'a Allah ce mun gitta ta ga sammai su ɗauka mana su zama su za a yi wa hisabi da ƙasa da duwatsu duk suka ce ya Allah ba za mu iya ba dan adam sai ce gani ni zan iya a ɗora mu ka ɗora masa amanar ɗaukar la ilaha illallah da shari'a ka yi ka bari ya ce ya ɗauka ya ji ya gani shine Allah ya ce masa innahu kana zaluman dan adam din nan mai yawan zaluntar kansa ne mai yawan zalunci ne ya zalunci kansa ya zalunci wani jahulan ko mai yawan jahilci bai san abin da zai je ya jawo kansa ba ya ɗauki wannan abu shi ne abin da ake nufi shi sa cutar ɗan adam ta asali ita ce wannan da zalunci da jahilci shi yasa duk inda za ka samu kuma maganin duk wata cuta a duniya shine a samu waɗannan abubuwan da adalci da mai ilimi in dai akwai ilimi to za a fita daga jahilci in akwai adalci za a fita daga zalunci kuma waɗannan su ne tushen gyaran ɗan adam a kowane lamari nasa Allah ba mu ilimi da adalci wa abrazahu ila rifqihi sai Allah kuma bayan ya suranta shi ya gina halittarsa a cikin mahaifar mahaifiyar da ta haifi ɗan adam to sai kuma ya fito da shi ila rifqihi zuwa ga tausasawarsa duk abin da muke rayuwa a cikin sa yanzu tausasawar Allah ce shine rifq bi bi abu sannu sannu da tausasawa da ja a hankali da tattali da kuma dora ka a hanyar da ba za ka cutu ba shi ya san me zai amfane ka shi ya san me zai cuce ka kai baka sani ba yanzu ka duba mutum yana bacci bai san abin da zai zo bi ta kanka ba abin da kake ta gadin kanka kada ya zo ya biyo ta kanka kana bacci sai iya zuwa ya yi wasan ya tafi baka sani ba don haka Allah maɗauki shi ya san hikimar komai me zai amfane ka me zai cuce ka duk ya sani don haka sai ya sanya ka a tsarin yadda za ka ji daɗin wannan rayuwar yadda za ka samu dama ka bauta masa duk wani a cikin rifkin Allah maɗaukaki muke ciki wa abrazahu ila rizqihi wa ma yassarahu lahu da kuma abinda ya sauƙaƙe masa ma'ana ya fito da ɗan adam daga cikin mahaifiyarsa zuwa ga rayuwar duniya rayuwar duniyar nan akwai tausasawa ta Allah ciki kuma akwai samun abin da Allah ya sare wa ɗan adam min rizqihi na arzikinsa ma'ana wannan ya nuna mana Allah maɗauki shine kowa arzikin da ya bashi babu wani ɗan adam da ya zo duniya da arzikinsa duk ɗan adam ko akwai kowa da ka gani ba shi da komai haka ya sukuto ya faɗo daga cikin uwarsa ba komai ba riga ba wando ballantana a samu abin da za a ce an ci sai a waje ya samu abincin nan Allah maɗauki ba shi ga nonon uwa a fara tattauna da waye da waye da waye a tsotsa a yi waye har a girma kuma duk abin da mutum zai samu duk Allah ɗin ne ke bara har lokacin da numfashinsa na ƙarshe zai fita duk a yassarewar Allah mutum yake samun wannan wa allamahu ma lam yakun ya'lam mun san dai kissa dan kisan annabi Adam yadda Allah maɗauki ya halice shi shi ba za a ce masa dan adam ba shine adam ne shine mutum na farko da Allah ya halicce shi a aljanna ya sa shi ya zauna aljanna dai wannan aljanna da ake faɗa ba wata bace ba wannan shine kauli mafi inganci kuma ya sa masa komai na daɗi yana samu amma da aka ce masa kada ya ci wata ƴar itace ayyanan ne aka ce masa banda wannan sai dan ya zo zuga sai ce aka ga daɗin da kake ci in kana so ba za ka fito ba ka tabbata a ciki to shine ka ci wannan ita ce shajaratul khuldi wa mulkin la yabla sai zuga shi yace masa inni laka minan nasihi shi kuma yace saboda ya ji daɗin aljanna so yake kare ta Allah ya ce masa doka shine karkace sai aka ba shi shawara ba daga Allah ba daga wani ya zo masa a matsayin mai nasiha ashe macuci ne shine iblis sai karɓi nasiha sai ci Allah ce ba an ce karka ci ba ya ce Allah ka gafarta mu shi ne Allah ya fito da shi kuma duniya ya ka ce to sauko rayu a nan duniya a duniya sai ka yi shuka sai ka yi noma sai ka gyara abinci duba ku irin wahalar da muke sha a noma wata nawa ake yi kafin abinci ya zo gida kuma lissafin aikin da ake sha na wahala kafin a ci abincin bayan ya zo gidan ma da sussuka da surfe da menene da menene tsaraba iri iri kayan da za a je sai an nemo kuma wani abu an yi miya sai an hada sannan a zauna a ce bismillah sai a fara ci duk bayan an sha wahala to wannan duk sakamakon wancan laifi da aka guda ɗaya aljanna cewa kar a ci yasa aka fito da mu amma duk wannan a cikin hikimar Allah Allah ya san za a yi haka ba wani abu da bai sani za mu zo duk zai gaya mana wani zaka duk arzikin da muke samu daga Allah yake wa allamahu ma lam yakun ya'lam ya ilmantar da shi abinda bai kasance ya san shi ba wa kana fadlullahi alaihi azim duk ilimi da kaga dan adam ya samu sawa ilimi na duniya ko ilimi na addini da bai san shi ba ba a haifar mutum da ilimi abubuwa biyu ba a haifar mutum da su da arziki da ilimi ka iya cewa arziki ana gadar ko in aka haifi mutum babansa yana da arziki to ya shiga cikin abu waɗanda za su samu amma duk da dai ba nasa bane har ya kai sai idan baban ne ya mutu sai a lokacin sai mallaka ba tare da yayi aiki ya samu amma ilimi babu wani da yake gadon ilimi a ce an haife shi kawai ana haifasa an haifa akara makalla babu duk wanda kaji akara makalla ana kallahu ba malam kaza da kaza karatu yayi kuma shi karatu ba a ƙaryarsa ka sani ne ko baka sani ba za a haifi ɗan sarki a naɗa a fara ma ba shi albashi tun daga ran da aka haife shi haka ake a wasu ƙasashe daga ran da aka haifi jariri an buɗe masa fayil ɗinsa na albashi dan sarki ne duk abin da ake kila ma a bashi wani title tun yana ƙarami za a haifi ɗan mai kuɗi shi ma la'alla ya ta samun gata da sauransu mai kuɗi ne ɗan sarki ne amma ba a haifa ɗan malami a matsayin malami duk girman malami ɗansa sai ya zauna ya cusa masa wannan ilimin a kwakwalwa sai ne ya zama ilimi zaka innamal ilmu bitta'allumi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi yana kasancewa ne ta hanyar ta'allumi koyo duk wanda kaga ya karatu to koyon sa yi yasa kullum ake cewa a tashi a neme shi kuma har Allah madauki ya sanya baiwa mai yawa a cikin neman nasa من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة duk mutumin da ya shiga hanya ta neman ilimi to Allah zai yassare masa kuma yadda Allah ya sauƙaƙe masa hanyar neman ilimi to zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna wa allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadlullahi alayhi azima wannan yazo a suratul nisa'i da khitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azim kamar nan tunda ana magana akan umumin dan adam ne sai kawo shi da sigar a ghaiba yana ishara zuwa ga al-insan wa kana fadlullahi alayhi azim falalar Allah akan dan adam hakika falala ce babba falala ce babba baka iya lissafa ta duk abin da zaka baka iya lissafawa ba wanda ya kasa lissafi ya za a iya biya an gaya mana cewa ba za mu iya lissafin ba ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai kana iya biyan abin da ka iya lissafawa ne ko abin da baka iya lissafa shi bai zaka iya biyan sa haka Allah baka iya biyan lissafin baka iya lissafa abubuwan da ya maka na ni'ima ballantana a ce ka zo ka ce zaka biya Allah da me mutum yake biyan abu ina ce sai yana da nasa arzikin independent arzikinsa me muke da shi duk abin da muke da shi aro Allah ya ba mu a cikin rance muke kuma ba za mu iya biya ba falala shi ku je an bar ku to me irin wannan kuwa an sa shi a wannan yanayi ne dan ya ji nauyi ya ji kunya ya kaskanta zuwa ga Allah ya bauta masa duk wanda ka karɓi rance a gunsa ina ce kana samun dole a samu wani abu a zuciyarka na kaskanci dangane da wannan bawan Allah a hankali hankali sai ya zama surikinka kana kunyarsa haka ne a duniya kenan saboda kawai ka karɓi rance kana kaucewa ko haɗu in kun haɗu kana son sa keya kana ƙoƙarin tuno uzurin da zaka bashi kaga ka kaskanta ga wannan dan adam saboda ya baka bashi amma wanda ya halice ka wanda ya baka ba bashi ba ma kyauta da baiwa ya maka amma duk da haka sai ka ga mutum ya buya yana saba masa baya kunyarsa kuma ya san yana nan yana kallon sa kamata ya ce kana ji a jikinka a kowane lokaci ka buya Allah madauki fa yana ganin ya san me kake yi ya san zuciyarka me take yi yadda zaka kiyaye ka ji tsoron sa kar ka aikata abin da baya so ونبهه بآثار صنعته kuma ya faɗakar da shi da alamomin halittarsa ma'ana alamomin halitta alama ce da take nuni akan mahalicci shine ma'anar tambihi din anan domin idan ka ga girman sama da girman ƙasa da girman sauran halittu zai nuna maka girman wanda ya halicce su haka ne ko ba ka muna zance kullum akan sanin girman Allah yana da alaka da yadda ka fahimci girman halittarsa ka duba saman nan da muke gani abin da muka sani kawai na saman nan shine kuma daga kai mu ga yadda sama haka take har Allah ya kawo mu zamanin da masu leƙe-leƙe ta hanyar abun hange-hange sun hango yadda duniya take suna ba da labari duniya nan da muke kanta wata halitta ce da in ka haɗa ta da sauran halittun haka take ɗan yinken nan kamar karo ko ƙwandala in ka kwatanta ta da girman rana da nisan da ranar take da shi tsakaninmu da ita kuma akwai wasu halittun daban da Allah maɗauki ya sa wasu abubuwan daban wasu kuma suna nan haka ba a sa komai ba irinsu irinsu kuma miliyoyi ne ma'ana a tari irin wannan duniyar hakan irin wannan da yawa da yawa da yawa irinsu a nan ne aka sa ɗan adam ya rayu za a yi masa hisabi shi sa wannan masu ƙarerayin irin masu fina-finan hollywood su je su ta kawo maka ƙarya a wasu wasu abubuwan daban a wani wuri da suke raye su yi wata halitta su suranta su kawo su ce wani alien ana wani abu duk wannan wasa ne da hankali ganin dai sun san akwai waɗannan duniyoyi daban-daban da Allah maɗauki ya ƴan uwa sanin halittar Allah shi kaɗai ya ishe ka wallahi abun mamaki da zai sa maka girman Allah kuma wannan abun yana so yana ja mana ko in ce sababi ne da zai sa kullum ka riƙa bincike akan yadda girman halittar Allah yake Abu Sheikh Al-Asbahani shi yasa ya rubuta littafi sunansa Kitabul Azama kitab mene Kitabul Azama ai azamatullah mujalladi shida ne haka manya ba komai a ciki sai hadisai akwai dai riwayoyi da yawa da asar wasu wanda ba su inganta ba in mutum zai karanta ya kula da su amma ingantattun za su ja hankalinka zuwa ga sanin girman Allah Abu Sheikh Al-Asbahani babban littafi ne da ya rubuta shi akan sanin girman Allah girman yadda halittar Allah take kaga yana kawo maka zancen abin da muka yi taɓa ina nakan kawo muku shi wani lokaci ko maganin girman kursiyu kursiyun Allah wasi a kursiyu samawati wal ard zamu zo kanta da a cikin bangaren aqida da ya ambata kursiyun Allah ta fi sammai da ƙasa girma haɗinta ta fi sama da ƙasa to ita kuma kursiyun in ka kwatanta ta da al'arshi kamar ka ɗauki sile ɗaya ne ka jefa a jeji jejin shine al'arshi silin ɗayan shine kursi don Allah ka duba wannan girman Allah girman wannan girman dukkan su waɗannan abubuwan halittar Allah ne duk Allah ne ya halicce su don haka al'arshin Allah girman da ya wuce wata to wannan abin zai nuna maka yaya Allah yake da girma ba mu san yadda yake abin da ya bamu kawai a cikin littafinsa shine siffofi shine kaza ne shine kaza ne shine kaza ne mu ji tsoron Allah ya uwa mu din nan ba komai bane dangane da halittar Allah ma ballanta na Allah subhanahu wa ta'ala to shine abin da ke nufi da nabba'a bi athari athar jam'in athar ne athar shine gurbi ai akan ce al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir in an ce al-ba'ra ana nufin kashi kashin dabba kashin raƙumi yana nuna maka cewa raƙumi ya bi ta nan shi abin da ake nufi yanzu haka duk inda ka ga abu to akwai wanda ya yi shi babu dama a ce wannan duniyar haka kawai ta samu kanta kamar da waɗannan masu ilhadi suke ambatawa cewa wai haka kawai duniyar ta samu kanta ba wani mahalicci wannan ƙarya ne ba zai yiwu wannan abun mai itikani irin wannan a ce haka kawai sudufa komai a ce masa coincidence a ba haka ba akwai mahalicci za mu je kuma insha Allah nan gaba mu ƙara tattauna akan wannan sai na ga mu tsaya inda zan tsinna mu dama duk baya wuce minti ashirin da wani abu baya kaiwa talatin ko kuma zancen dama mai tsawo ne ba maganar karewa yau ba ce ko kun ga igiya ma shekara na muka biyar to wannan ba mu san nawa za mu ba a yau mun fara yau sha biyu ga wata kasuwan ɗan rubuta wanda ya karmu manta insha Allah ta'ala za mu tashi kan inda ce wa a'dara ilaihi ala alsinati almursalin alkhiyarati min khalqihi فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله إن الله من شاك مدرس جبا سيم دورا أكافة إن شاء الله من رقم الله من أبكي وكعلى من علمي يبام دامر أيكي لشي Allah ya sa mana albarka a rayuwa yadda muka fara wannan littafi lafiya muna roƙon Allah ya sa mu gama lafiya Allah ba mu ikon amfani da abin da ke ciki Allah ba ni taufiƙin faɗin abin da ke shine daidai wajen bayanin ma'anoninsa da kuma abin da zai amfane ni ya amfane ku da abin da zai zama kuskure Allah kaɗe mana shi Allah ƙara mana ilimin da za mu gano yadda za mu yi bayanin yadda za a fahimce shi da kuma yadda za a yi aiki da shi Allah biya kowa bukatunsa na alheri Allah ya sare wa kowa abin da ya kuntata a gare shi marasa lafiya Allah ba su lafiya wanda suka rasu kuma Allah gafarta musu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وعليكم السلام نعم نعم يا لا اما ذا سكي شاه da gangan su sha azumi na ba a musu aure ba amma sun balaga ba sa azumi iyaye ba su dora su akan a hukuncin sa shine wajibi a kansu sun yi sakaci duk wanda duk yarinya da ta balaga ta fara haila shari'ar Allah ta hau kanta har lokacin da ta rasu don haka azumi wajibi ne a kanta sallah wajibi ne kar ta barta kuma yana cin haƙƙin su akan iyayensu su zauna ke kin fara sallah kuwa shi yasa dama in yarinya ta kai wannan girman yake da muhimmanci wata ta matse ta ta rika sanin me take yi wata in ta fara haila bata san girma ne ya zo mata sai ɗauka wani abun kunya ne a wata ma kuka take yi bata san me za ta ba da jinin ba nuna mata ba komai halittar ɗan adam ne duk mace haka take ki hakuri kuma ga yadda zaki tsaftace jikinki to kuma daga yau ki sani shari'a ta hau kai bai halatta ki bar sallah ba bai halatta ki bar azumi ba duk a rika nusar da su wasu ba islamiyya suke zuwa ba wasu da ma ɗauka talla suke a gari kike din ba san komai ba a haka ake zuwa kuma su halaka su lalace a titi wajibi ne iyaye su nuna ma ƴaƴansu ba abun kunya bane wani sai ga kamar ni zan zauna ina gaya wa yarinya cewa ta girma ta zama mai haila to wa zai gaya mata saurayin ta ba gaya mata zai ba na ruwansa in dai shi kabarta da shi halaka ta maka ita zai yau haka babu mai gaya mata halin da take ciki sai kai sai uwarta da ta haife ta a zaunar da ita a nuna mata kuma wajibi ne ya hau kanta daga nan da balagan nan in bata yi azumi ba sai ta rama shi ta tuba zuwa ga Allah ta san cewa ya hau kanta ana binta azumi wanda ta bari da gangan wajibinta ta tuba ta koma zuwa ga Allah ba ka ba Allah mafi zai mata azaba na? dole yana kanta dai ko rama ciyarwa ko akwai yanzu rashin lafiyar da za ta hana da sauransu idan dama da gangan aka aka yi wani abu na misali an ce an yi da rana an yi abin da ba daidai ba irin su saduwar miji namiji da makamantansu wannan sai an yi kafara amma an ba wannan ba malamai suna ga abin zance mafi karfi shine ba ka fara wajibi ne dai a rama shi in an hankanta wajibi a rama Allah ya kyauta barakallahu